Allah ko duk ayoyin da ya kawo namance in yi muku bayani kowace aya tana tabbatar da wata siffa da cikin siffofin Allah sai ya fara da magana siffofin Allah to su ne annan yana fitarwa duk siffar da ta tabbata cikin Qur'ani mi gare ka illa ka tabbata she ta ga Allah duk siffar da annabi ya tabbata ma Allah ita in dai ba ka yi annabi ilimi ko ka yi tsoron Allah mi gare ka illa ka tabbatar da ita to siffofin da na tabbata ne cikin ƙur'ani su ne annan yana kawowa na Allah ya ce wa ƙauluhu faɗar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce laisa ka mithlihi shay'un ko laisa ka mithlihi shay'un babu komi kama da Allah kaga wannan nafi ne korewa ce babu wani abu da aka kamata yi wa huwa shi Allah as-sami'ul basiru mai ji ne kuma mai gani ne kaga yanzu mun samu siffa nawa cikin wagga aya siffa uku laysa kamithlihi shay babu komi kamatai ai siffa ce yaya Allah yake babu wani abu kama kama da shi don haka duk abin da za ka kawowa to ba kama da Allah yake ba an ce yana da rai kai ma kana da rai to kanka dauka ranka irin nashi kana ji yana ji kanka dauka jinka irin nashi laysa kamithlihi shay'un babu komi kamatai wa huwa sami'u kuma shi Allah mai ji ne kaga ya siffanta kai ne da ji to in kace ba a siffanta shi da duk wata siffa da aga halittu ne to ka kore ka ce bai ji me yake shi ya ji rashin ji kuma in kace kurma ne kuma zai mu ce cikin mutane kuma akwai kurame ba shi wata siffa dai wanda ba ta halittu ne ba hmm? kaga babu wanda za ka yi dole don haka ce siffanta Allah da wata siffa wanda halittu ne suke da ba shi ya nuna wai an kamanta shi da halittun ba tunda Allah a laysa ka misli shay'un ba babu wanda aka kama da shi to haka siffa ta yake nan kun ba wata ba wani halitta da adda siffa irin tashi full stop duk bai hima ka tsaya ka kore kana faɗa da Qur'ani da hadisan Annabi ba Allah ya ce kaza ka ce ba haka nan na ba Allah zaka ci mai gyara ko manzo Allah zaka ci mai gyara sallallahu alaihi wasallam wa huwa sami'u Allah mai ji ne albasiru mai gani ne to ya kira kai ne mai ji ya kira kai ne mai gani kaga ashe Allah yana ji hmm? yana gani wa qawluhu da fadar Allah kuma da yace inna Allah ne in ma ya'idhukum bihi inna Allah kana sami'an basira inna Allah lalle Allah ne in ma shi irin wannan idgami shi ake kira idgamul kabir ko idgamul eh idgamul mutamathilaini eh mimun da mimun sun ka haɗe to amma idgamul mutamathilaini ana sani ne ne mimun ta farko sukuni gare ta ta biyu adda wasali to wanga ya bambanta ta farko wasali gare ta ta biyu wasali gare ta shi yasa ba a kira ne mutamathil sai a kira shi idgamul kabir domin irin wannan idgami abinda an ka sani mimu ta farko harafi na farko wanda zaka shigarwa cikin iri nai na biyu to na farkon nan sukuni gare to amma asalin kalmomin kalma biyu ne an kai maja an ka narke su an ka mai shirka ni'ima ma ni'ima ma inna allaha ni'ima ma ya'izukum bihi haka kalmar take ni'ima ma dallada ma mai ma'ana allazi mausula ai allazi ma dallada abin da yake muku wa'azi da shi to kaga ni'ima ba sukuni gare ta ba fataha gare ta kaga ta saba ma abin da mun ka sani to shi yasa ake kiransa idgamul kabir sai an ka ce ni'imma sai an kai majat kalmomin biyu an kuma yashe su kalma guda lalle Allah ma dalla da abin da ya izukun bi yake muku wa'azi da shi inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar a'a ya farkon aya yake eh ya farkon aya yake suratul nisa'i farkon wagga aya inna Allah inna allaha yamurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli kaga Allah ya umarni da abu biyu inna allaha yamurukum Allah Allah yana umarnin ku an tu'addul amanati ku bayar da amanoni ila ahliha zuwa ga masu su kaga ya umarni da bada amana wai za ka kamtun bayanana in za ku yi hukunci tsakanin mutane an ta ku bil adal yana umarnin ku ku yi hukunci da adalci kaga yayi umarni da abu biyu bayar da amana da hukunci da adalci to sai ya ce inna allaha lalle allah ni'im ma ya'idhukum ma dalla da abin da yake muku wa'azi menene yake muna wa'azi da shi bayar da amana da hukunci da adalci ma dalla da su ka abubuwan kware ne kenan inna allaha kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji mai gani kaga ya siffanta kansa da ji da gani waɗannan ashe kenan zo na cikin siffofin Allah Allah mai ji ne Allah mai gani ne ya yake ji wannan bai dame mu ba da me yake gani wannan bai dame da ido yake gani ko da hanci ko da wannan bai dame mu ba mu da ya ce mai gani ne mun yadda na fatar kun fahimta to da mi yake ji da mi yake gani wannan ba ba ba, ba mai tambayar mu wannan to wa qawluhu fadar Allah da yace walau la is dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah ita ku wannan aya ta tabbatar da siffa ta mashi'a ga Allah ashe Allah yana yana da mashi'a yana so ba so na soyayya ba a'a son abu sha'a ma sha'a kana wa malamin sha Allah mai kun yace wani ne kiwa dan uwansa nasiha yana da gonaki guda biyu ne mai alfahari sai yace walau la don me laula mai ma'ana halla littahadidi ta kwadaitarwa don me ina ma da id dakhalta jannataka lokacin da ka shiga gonan nan taka da kake alfahari da maimakon alfahari kulta kace masha Allah duk abinda Allah ya so kana ina jawabin ma an shafe kana zai kasance la quwwata illa billahi babu ƙarfi sai ga Allah wannan duk abin da ya baka shawa na dukiyarka gida ne mota ce ‘ya'ya ne duk kowace shago ne gona ce duk abin da ya baka sha in ka kalle ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah Allah zai ƙara mai albarka kana shiga gonarka yaban ya ta kama ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah ka shiga gidanka ma sha Allah la quwwata illa billah ka kalli motarka da ka sau ma sha Allah la quwwata illa billah Allah zai sa mata albarka ita a addu'ar da ake wa duk abin da ake son Allah ya samu albarka. Don me da ka shiga gonan nan taka baka ce ma sha Allahu duk abin da Allah ya so zai kasancewa ba, wata ba mu da wani ƙarfi illa billahi sai ga Allah. Kaga wannan ita ko tana tabbatar da siffa ta mashi'a ga Allah. Shi Allah yana so, mashi'a. Ina fatar kun fahimta. Kaga tunda Allah yana yin abu da so, abin da ya so shi ke faruwa wanda bai so bai faruwa ashe wannan ya wargaza magana hausa Allah mai yi ko babu dalili amma da dalili ya fi me Allah ya babu dalili ai ba hukaci ɗaya ka abu babu dalilin komi don mai hankali bai abu duk abin da ka ga akwai dalilin da ya saye shi to wa qawluhu da fadar Allah walau sha Allahu kaga duk dai siffa ta mashi'a ko tana tabbatar da siffa ta mashi'a walau sha Allah da Allah ya so makatatalu da su musulmi al'ummomin annabawa musulmi da kahirai da ba su yaƙi juna ba walakin Allah sai dai Allah ya fa'alu ma yuridu yana aikata abin da yake nufi wannan ta tabbatar da siffa biyu mashi'a da irada walakin Allah ya fa'alu ma yuridu Allah yana aikata abin da yake nufi ashe kenan Allah na da irada kuma daga cikin siffofin Allah akwai mashi'a daga cikin siffofin Allah akwai irada irada nufin abu wa qawluhu da fadar Allah da yace uhillal lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhill sayd wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yuridu uhillal lakum an halatta muku bahimatul an'am dabbobin gida raqumma da shanun tumaki da awaki illa ma yutla alaykum sai abinda anka anka karanta muku taharimuhu haramcinsa hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lamul khinzir wa kaza wa kaza gayar muhillis sai da sai dai kuma ba kuna masu halatta farauta ba antum hurmun lokacin da kuke masu harrama da haji in kuna masu harrama da haji nan farauta ba ta halatta ba inna allaha lalle allah ya hukuma yana hukunta ma yuridu duk abin da yake nufi kaga wannan ta tabbatar da siffa ta irada ga allah wa qawluhu da fadar allah cikin wata aya fa man yuridillahu an yahdiyahu kaga irada dai duk wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi Allah ya shiryar da mu ya sharah sadarahu sai Allah ya bude kirjinsa lil islam ga fahimtar musulunci ba wai wa'azin ka sa wani ya gane ba baiwa ce ta Allah sai Allah ya buda wani ai kowa bai mai wa'azi ba Allah ɗaya buɗa mai kirji ya sami imani sai ya ji abin da ya yi mai daidai wa man yurid an yudilla wanda kuma Allah ke nufin ya batar da shi Allah ka tsare mu daga bacewa ya ji alsadarahu yana sanya kirjinsa da yi kankuntatacce harajan mai kunci ka annama kamar dai yassa adu yana taka fi sama ya sama wanda an kasa ya taka sama ya yake dibi ko upstairs ka hau da shisheka za ka abin ga wahala ce in kana taka a sama to haka duk wanda Allah ka nahi haka yaka sanya kirji ne ya kuntata mai kirji kai wa'azi haka gaji ba ya fahimta to me wannan aya ke ke tabbatarwa siffa ta irada man yuridillahu an yahdiyahu man yuridillahu an yudillahu ashe daga cikin siffofin Allah akwai irada Allah yana nufi wa qauluhu fadar Allah da yace wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinina ku kyautata Allah na son masu kyautatawa ashe daga cikin siffofin Allah akwai so Allah na so akwai wasu mutane da dama da Allah ya faɗi yana son su ba so na mashi'a ba so da na wanga yana son wani kaga Allah na son masu kyautatawa don haka in kana son Allah ya soka zan cikin almuhsinun masu kyautatawa wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitina ku yi adalci Allah na son masu adalci kaga so famastaqamu lakum fastaqimu lahu duk abinda sun ka tsaidan muku su kahiran da kun kai amana da su duk abinda sun ka tsaidan muku na alkawari fastaqimu lahu kuma ku tsayar da shi gare su in sun walwale kuma ku walwale inna Allah lalle Allah yuhibbul muttaqina yana son masu tsoron Allah kaga Allah yana so daga cikin siffofin Allah mahabba inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu tsalkaka daga zanubai kaga so da yako don haka yana daga cikin siffofin Allah Allah na so Allah ka sa mu cikin wanda hake so wa qawlu fadar Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ka ce musu su mutane ma hucewa suna son Allah in kun kasance kuna son Allah to ku bi manzon Allah sai Allah ya so ku don haka alamar son Allah ga bawa mumini biyayya ga manzon Allah sannan fa'idar biyayya ga manzon Allah kuma Allah zai so ka Allah ka so mu wa qauluhu fadar Allah da yace fa sawfa yatillahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu in kun lalace ka ku dauka kun cutar da Allah da wani abu da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum da shi Allah ke son su wa yuhibbunahu su ma suna so nai kaga siffa da ta mahabba wa ƙauluhu da faɗar Allah cikin wata aya ce inna Allah ya hibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus inna Allah lalle Allah ya hibba yana son alladina yuqatiluna waɗannan da ke yaƙi fi sabilihi cikin daga tafarki ne saffan sahu guda ka annahum in ka gane su kamar da su bunyanun gini ne marsus wanda an kan liƙa wani ga wani kaga siffa dai ta mahabba don haka daga cikin siffofin Allah akwai mahabba so Allah na so wa huwa al-ghafurul wadud Allah shine mai gafara kuma mai nuna soyayya wadda soyayya kaga nan ya wannan aya ta tabbatar da siffa biyu gafara Allah mai gafara ne sannan Allah mai nuna soyayya ne wa qawluhu fadar Allah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah wane Allah ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jinkai wannan ta tabbatar da siffofi biyu na Allah rahama da jinƙayi ashe Allah mai rahama ne in ka siffanta Allah da rahama baka yi laifi ba yana cikin siffofinsa in ka siffanta Allah da jinƙayi baka yi laifi ba shekarun da wani ji'ar rufa'i yana tallar gwamna na yi wanda ya tsaye su a ɗan takarar gwamna sai ya ce in kuka zaɓe shi to har abubuwan da ba mu yi ba na rashin tausayi duk sai ya yi ha abubuwan da wai tallace ta yake gizo ba ha abubuwan da ba mu yi ba na rashin tausayi kasan dabe da tausayi ko to ha abubuwan da bai shiwon ga kun ka zaɓe su tuni da to ba ganin da Allah ba baki da ya waɗi don haka yanzu ya hishe su ya dawo da ya zaɓe da gangayayi to daga cikin siffofin Allah akwai rahama da jin ƙai wata aya Allah ya ce rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma ya Allah ka yalwace komi da rahama me ma'ana ka yalwace komi rahama ka ta yalwace komi da kuma ilimi ilimin ka ya yalwace komi kaga nan ta tabbatar da siffofi biyu siffa ta rahama da siffa ta ilimi wa kana bil mu'minina rahima Allah ya zama mai jin kai ga mu'minai ta tabbatar da siffa ta jin kai wa rahmati wasa'at kulli shay'in rahmata ta yalwace komi ka gani kaga duk da siffa ta rahama kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ku ya rubuta rahama akan kansa ya rubuta ma kansa cewa zai wa bayan sa rahama Allah kai mu na rahama wa huwa al-ghafurur rahim Allah shine mai gafara mai yawan gafara mai yawan jin kai fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimina Allah shine khairun mafi alkhairi duk abin da ka sani na kwarai Allah ya fi kowa alheri ga yi ne hafizan kuma Allah shine mai tsaro kaga ta tabbatar da siffa ta tsaro ga Allah wane ne mai tsaro Allah eh Allah ya tsare mu daga kowane shari kaga wannan ya kawo shi ne ga jawabin annabi yaqubu ga 'ya'yansa da sun kace ya aika Yusuf tare da su ai za su kiyaye shi ce Allah da iya shi ne mafificin masu tsaro kuma haka ya tabbata sun kulla shari amma da yake Allah shi ne mai tsaro ya tsari Yusuf har ya kai inda ba su sun ya kai wa huwa kuma shi Allah arhamur rahim shi ne mafi tausayin masu tausayi duka bayan zama ne mai tausayi kuma ya ce ya halicci tausayi kwara ɗari sai ya kawo guda duniya sai ya ban makai ne 99 duk tausayin da kun ga talikai mutane na yi tsakaninsu tausayin da uwa ka wa ɗa tausayin da ɗa ka yi ga uwa ta yi tausayin da uba ka yi ga ɗa tausayin da ɗa ka yi ga uba na yi tausayin da dabbobi ke yi sai haga dabba da bata da hankali ta ɗauki ƙafarta saboda katta take ɗan nan nata akan tausayi duk tausayin da kun ka san halittun Allah na yi to duk gudaggata da Allah ya kawo duniya an karaba 99 na can gare shi don haka waye tausayin Allah samu shi yasa muke da yakinin ba zai samu wata ba zai tausaya mana ba zai samu wata ba insha Allah to shine huwa arhamur shine mafi tausayin masu tausayi duka duk wanda ka sai yana tausayi Allah shi shi tausayi to kaga daga cikin siffofin Allah dai akwai tausayi wa qawlu fadar Allah radiyallahu anhum wa radu anhu yadda Allah ta tabbata gare su ashe daga cikin siffofin Allah akwai arida yadda yana yadda in ya yadda da kai kuma yadda Allah tana da bambanci ta halittunsa yanzu ko ka yadda da mutum ya bata maka sai ku bata to shi Allah in ya yadda kai duk abin za ka yi kakkafa sa ba ku bata har abada ba zai ja yaddan nan ba duk abin da za ka yi na laihi ta hika yi ba zai ja yaddan nan ba don tanakuli na ai yau ka yadda da mutum gobe ka yi fushi da shi to Allah na tanakuli Allah bai tanakuli don haka in shi yasa annabi ya ce وما يدريك لعله وما يدريك لعل الله تعالى على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم duk abin da kuke kuke na laifi an gafarta muku to wasu yace mun raqar radiyallahu anil mu'minina idh bai'una tahta shajara Allah ya yarda da mu'minan nan sanda suke ma bai'a idh idh zarfu zaman lokacin da suke ma bai'a Allah ya yarda da su to bayan sun ƙarin baya ya ji a yadda a shi al'ada Allah in ya yadda da kai yau to shi kenan tana na ilal abadi duk abin da za ka yi ta ka yi ba zai ja yadda nan ba to sanda suke mu baya ya yadda da su to yadda nan tana tare da su ilal abadi to mi an naka duk abin da yayi kai kada kai da ba a yadda da kai kana da bakin buɗa ka ce yayi kaza oh Allah ya yadda da shi kuma su ma sun yadda da Allah kai wai yadda da kai ko mutanen unguwarku ba su yadda da kai ba kuma kai ka suka waɗancan don ɗaya rashin arziki to ya ce radiyallahu anhum yadda Allah ta tabbata gare su wa radu anhu su ma sun yadda ga sakamakon da Allah ya ba su kaga daga cikin siffar Allah akwai rida yadda Allah na yarda Allah ka yarda da mu eh wa ridwanun min Allah akbaru yadda ta da wurin Allah ta fi girma daga ni'imar aljanna mafi ni'ima aljanna ni'ima aljanna ita ce mafi girma to ita ko akwai abin da ya fi ta girma Allah ya yadda da kai Allah shi yadda da mu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima wa man yaqtul mu'minan duk wanda ya kashe musulmi muta'ammidan da gangan fajaza'uhu sakamakon su jahannam khalidan fiha zai dawwama cikin ta waga diballahu alai Allah ya yi hushi a kai ne ashe kamar yadda Allah ke yadda kuma yana hushi daga cikin siffar Allah hushi wadda ash'ara ba su yadda da ita ba ba a cewa Allah na hushi to gashe ce yana fushi eh gadiballahu alaihim eh gaidil magadubi alaihim ba waɗanda an kai fushi da su wai yi fushi da su ta tawallau qauman gadibal alam ta da illal ladin tawallau qauman gadiballahu alaihim waɗanda Allah ya yi fushi akan su ashe Allah na fushi yana cikin siffar Allah ba mu tsoron waɗanta mutum da shi ya faɗe ta wala anahu kuma Allah ya tsine mishi daga cikin siffar Allah akwai fushi kamar yadda yadda tana cikin siffar Allah me kishi ya yadda fushi duk waɗannan Allah na yi ya yadda da wasu ya yi fushi da wasu Allah ka tsare mu daga hushinka wa qawluhu fadar Allah cikin wata aya da yace zalika bi annahum muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu wannan abu ya faru gare su ne bi annahum bi sababi annahum sababiyar cewa su ittaba'u sun bi ma askhata Allah abinda ke fusatar da Allah ashe Allah na fushi wa karihu ridwanahu kuma sun kyamaci abinda ke yaddar da shi fallan ma asafuna da sun kaɓata muna rai in taqamna minhu ashe ran Allah na ɓaci asafun ɓacin rai da sun kaɓata muna rai in taqamna minhu sai mun ka yi musu azaba wa qawluhu walakin kariha Allahum bi athahum sai dai Allah ya kyamaci tafiyar su zabura su a fita da su Allah shi abbai sun munafukai su tai shi yasa yake sa musu nauyin jiki in za a fita jihadi kare Allah Allah ya kyamace ashe Allah na kyama kamar yadda Allah ke so kuma yana kyama kamar yadda Allah ke yadda haka yana fushi duk waɗannan siffofi ne sun tabbata ga Allah sai dai Allah ya kyamace in bi asahum tafiyarsu fa sabbadahum don haka ya sa musu nauyin jiki wa qila qa'udu ma alqa'idina an kace musu ku zauna tare da masu zama wa ƙaulu faɗar Allah kabura makatan inda Allah zargi ya girmama wurin Allah an ta ƙulu ma la taf'alu na kuwa abin da ba ku aikatawa ashe Allah na zargi ko ƙyama duk ana fassara makatun ƙyama ko zargi kaga duk dai waɗannan siffofi ne waɗanda sun tabbata ga Allah to bari mu tsaya nan ko to Allah ya sa mu na albarka ga abin da mu karanta duk siffar da ta tabbata Allah ya tabbatar maka ne ko annabi ya tabbatar shi ga Allah babu dalilin zai saka kore ko kai mata tawili subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk